Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a. Shiri ne da hukumar gidan Radiyon Express mai yadda shirye-shiryenta a kan mita 90.3 zangon FM take ɗaukar nauyin kawowa. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna da shehin malaminmu wato Farfesa Abdullahi Uba da mu malam a madadin masu sauraro muna maka barka da zuwa cikin wannan shirin.
Jama'a assalamu alaikum.
Malam ka yi bayanai da dama akan abin da ya shafi a dokan nan ta 'yancin neman wato kamar bayanai wato freedom of information act a inda lokaci ya mana halin nasa dole muka ainihin gintse shirin kuma muka yi alkawarin kuma gayyato malam dan ya feɗi mana abin da ma shi kundin gaba ɗaya ya kunsa a idan malam ya shirya bismillah To jama'a assalamu alaikum kamar yadda wannan doka ta fito wacce ake kira Freedom of Information Act an rattaba hannu a kanta ne a shekara ta 2011. wata shugaban kasa ya sa hannu wanda kuma ta ba kowane dan najeriya yancin ya nemi duk wani bayani da yake nema akan wani abu da gwamnati take yi take kashewa da kudin gwamnati yana da muhimmanci a fahimci cewa abin da gwamnati take yi ko kuma abin da ake kashewa da kudin gwamnati duk wani hukuma duk wata ma'aikata da gwamnati ce take ba ta kuɗi ko ta jiha ko ta ƙaramar hukuma ko ta tarayya take ba ta kuɗi kuɗin daga gurin ta yake fitowa to dole ne ta baka duk wani bayani da take nema akan abin da take son ta yi wannan ko an yi ne haka saboda a inganta demokradiyya a inganta wato cewa komai a fili yake ba wai a boye ake son ba wani kumbiya kumbiya komai kai tsaye ake yin sa to ita dokar in aka dube ta za a ga cewa ta kasu ne wajen kaso 32 to amma ragowar da yawa daga cikin kaso 32 din ne abu ne na wato kulleleliyar lauyoyi irin an sarkake abubuwa an yi kaza an yi kaza su za su iya bayyana su za su iya faidewa me ake nufi da wani bangare saboda haka an ce in wannan bai karo da kaza ba in wannan bai karo da kaza ba saboda haka zamu kalli kaɗan ne daga cikin su wanda suke su ne suka fi damun jama'a abu na farko shine yancin a baka bayani shine na farko a cikin a cikin dokar yadda aka tsara ta yancin a baka bayani wannan yancin a baka bayani ya ce duk wani bayani da kake bukata game da duk wani jami'in gwamnati akan aikinsa dole ya baka ba zai boye maka ba ba zai maka kumbiya kumbiya ba saboda haƙƙinka ne na farko kenan a matsayinka na ɗan najeriya ko kana biyan haraji ko baka biyan haraji in dai ɗan najeriya ne kai arzikin ƙasa kai ma na haka ne to da arzikin ƙasar nan ake aiwatar da aikace aikace na gwamnati to tun da ke da arzikin ƙasa ake aiwatar da abubuwan gwamnati to haƙƙinka ne a matsayin ɗan najeriya a yi maka bayanin yaya aka samu kuɗin nan me aka yi da su yaushe aka yi da su kuma me yasa aka yi yadda aka yi da su ɗin ba wani maganar adawa ba wani maganar munafunci ba wani maganar leƙen asiri wannan haƙƙinka ne wannan dokar ta riga ta baka wannan hakkin ta baka wannan damar matsayinka na dan kasa eh a matsayinka na dan kasa kuma ce ta da ma karfafa maka gwiwa ta ce ba dole ne shi mai ba da bayanin ya san dalilin da yasa kake neman bayanin saboda haka idan ka zo wajen wani jami'i kace kana neman wani ƙarin bayani akan abin da yake yi ba huruminsa ne ya tambaye ka ya ce me yasa kake son ka san bayanin ba ba a bashi wannan damar ba kawai ɗaukowa zai yi kai tsaye ba wani ba zai tambaye ka me za ka yi da shi ba me yasa kake bukata kai tsaye zai ɗauko ya mika maka to wannan shine abin da sashe na farko na dokar ya tabbatar maka haƙƙinka na ka yi bayani kuma ba dole ne ka faɗi dalilin da yasa kake neman bayanin ba ko me yasa kake neman dalilin bayanin dai haƙƙinka ne dai a baka wannan bayanin na'am to malam kan ka ci gaba yanayin ƙasar mu ainihin Najeriya wato zaka ga wani lokaci za ka je neman wannan bayanan watakila wanda ka je neman bayanin a gurin sai ce sai shi ma ya nemi wani izini daga wani ko oga kwata-kwata na shi wannan ofis din in ka tsinci kanka irin wannan yanayi me ya kamata ka yi sai ya gaya maka ogan sai ka yi wajen ogan ka tambaya idan shi a kasa yake kamar misali assistant director sai ka tambaye shi bayani sai ce ai wannan bayanin baya wurina yana wajen director to sai ka je wajen director to shi kuma director dole baka idan ya ce yana wajen permanent secretary to sai ka je wajen permanent secretary kai tsaye kai tsaye idan yin permanent secretary ya hana ka to daga nan ne zaka dauki mataki ba za ka je wajen kwamishina ba saboda kwamishina dan siyasa ne yayi ba ba dole ne ya zama to mai ya ma san me yake faruwa a wurin ba an dai kawo shi ne kuma a iya canja shi duk lokacin da aka dama amma permanent secretary na ma'aikatar na ma'aikatar shine wanda yake ya jima shi ake kiransa ma permanent To.
mai kama dindindin mai zama a wurin duk wasu bayanai ya duk san wani su.
bayani da duk tarihin gurin ya riga ya sani ko da daga wani guri ya taho Mm.
yana da masaniya akan wannan To.
to shi sai ka tambaye shi idan shi kuma ya hana ka Mm.
to shine za akwai abin da ko- eh, dokar ta tanada Mm.
abin da za ka yi masa idan ya hana ka saboda haka wataƙila ka yi a matsayinka na mai neman bayani kamata ya yi ka san na farko waye zai baka ma bayanan kafin ma ka je kafin ka je maimakon ka ta wannan tsilla tsillar Mm.
waye zai baka bayanin to akasari da yawa daga cikin ma'aikatan suna da abin da ake cewa jami'in sadarwa wanda kurinsa za ka fara tambaya cewa ina neman bayanai game da kaza da kaza to shine zai nuna maka wajen inda bayanin yake amma zancen ya ce da kai wai waye turo ka Mm.
kuma tsaya tukunna idan ma ka samu mun baka wannan bayanin mai zaka da shi duk bata taso ba bai da ikon ma ba shi da wannan ikon ya tambaya bisa ga dokar abin da sashe na farko kenan na dokar ya riga ya tabbatar to da sashe na farko ya bawa dan Najeriya gata Mm.
na cewa ya wannan zakulan ko kuma ya wannan binciken bayanin Mm.
sai kuma ta sashe na biyu sai ya duro akan ita ma'aikata to kanta ko hukumar Mm.
ya ce ita hukuma ko ma'aikata da take yi ayyuka don gwamnati wanda kuma ake tafiyar da ita da kudaden gwamnati to dole ne ya zama to cewa duk bayananta a ajiye suke To.
a tsare su saboda haka ba za ka zo wajen mutum neman bayani ya hau cewa ai fayil din yana can wani wuri bara sai mun je can mun karɓo ba a'a doka ta ce da shi tun daga yanzu Mhm.
ya tabbatar da cewa duk wani bayani da yake da shi akan abin da yake yi, yana nan a ajiye ya tanada shi akan tebur To.
ai yadda dokar aka tsara ta Mm.
idan ka zo ka ce na ga an ba da kwangilar gina hanya Mhm.
ina son in san nawa aka kashe kuma wa aka bawa shi ofisa din kawai zai bude fayil ne ya dauko ya miko na maka kwangila na kwangilar sai ya dauko ya miko maka ya ce gashi to kai tsaye Mm.
ba tare da wani musu ba to abin da aka tsara da kenan saboda haka dole ita ma ma'aikatar da ya zamanto cewa Tana duk da tana da tanadi, bayanan eh.
kuma bayanan gaba daya s- suna da yawa To.
irin abin da aka ce kamata ya ce tana da su Mm.
tana dole ya zamanto tana da dokokinta to wani dokoki ne suke tabbatar da yadda ita wannan hukuma take tafiya kamar harkar gudanarwa ke haka gudanar wata dole a tabbatar da wannan Mm.
sannan me ya tsare tsaren su to me kamar a ce kasafin kuɗin su na shekara biyu uku ya suka tsara shi ya na na baya ya tat- ya tabbata ya suka samu kuɗin ya suka da kuɗin duk wannan bayanin kamata ya ce sun tarar da shi suna tare da shi duk wani rahoto da aka rubuta akan wannan ma'aikatar shi ma a ce yana nan akan tebur ɗin oga a tanade a tanada an ajiye shi saboda wani zai iya zuwa ya tambaya ya ce yana son a a bashi duk wani kuɗi da aka kashe Mm.
da kuma risitoci na wannan kudaden kashe wannan kudaden kai hatta da photocopier da aka siya abin photostat na da ma'aikatar ma'aikatar sai an kawo receipt ɗinta an tanade shi an aji ko photocopier ɗin nan an yi sama da faɗi da ita ko ba yi ba dai in dai an saye ta Mm.
to sai an kawo ta to saboda haka dole na manto cewa kai kanka da- mai oga Mm.
kana da tattare da tattare bayanin na na duk wani receipt na duk wani abin da aka yi Mm.
sannan dole ka tattaro duk wani bayani akan sunayen ma'aikata a wuri da waye da wa da waye ne suke aiki a nan gurin menene albashin kowa To.
menene mukami da kuma matsayin kowa kai a matsayinka na shugaban na ma'aikata na shugaban kenan.
yau na ai abinda dokar ta tanada cewa kamata yayi a ce kana da wayannan duk abubuwa.
waɗannan a ajiye bayanai Mm.
yanzu idan aka zo aka ce da kai ana son a san mutane nawa ne suke wannan ministry din nan za ka faɗa ka ce muna da mutane 520 muna son mu san a cikin 520 din nan menene matsayin kowa wannan director ne wannan assistant director ne da sauransu Mm.
ina son in san albashin assistant director to kai tsaye dole yi dole a gaya maka a ce ga albashin to sa ba wai zancen a ce sirri ne kaza kaza kaza dole sai an gaya maka abin da yake na jama'a ne ba sirri bane to tun da ke ai shi kansa director da kudin jama'a ake biyan sa ake biyan sa to dan me za- dan me za a ce albashin sa sirri ne ai bai da wani sirri Mm.
idan yana son sirri sai ya tafi banki ko ya tafi wani guri mai zaman kansa nan ne za a ce ba za a gaya maka ba ba hurumin ka bane amma wannan kuɗi ne na jama'a Mm.
aka ɗauki kuɗin nan aka ɗauke ka aiki ake biyan ka albashi duk wata dan ka yi aiki saboda haka haƙƙin jama'a ne su san nawa ake baka To, yanzu malam kawai mutumin zaune gari haka yana da yanci ya je misali lokal gamman ɗinsu ya ci lallai sai ya san albashin ko makaho ne yake bara a bakin titi in ya ga dama zai iya zuwa ya ce yana son ya san nawa ake ba darakta To.
kuma tilas a bashi wannan bayan saboda idan ba a bashi ba akwai mataki da zai dauka wanda kuma za mu zo kan wannan matakin amma kowaye Mm.
kai ko dan ko dan daba ne dan daba ka dauka dan daba ya ya yayi tatil da ganye ya yi tatil da wani abu Eh.
haka kawai ta gaya masa tace dai tambaya wai shi Eh.
wayannan mutanen nan da suke aiki a wannan ministry din nan wai ma nawa suke samu ne gaba daya ya shigo yana tangana kai wallahi sai kun gaya mutu sai kun bashi To.
dole hakkin sa ne Eh.
dan bu dokar bata ce idan mutum ya zo abuja baka ku bashi
ko a wani irin yanayi ko a wani irin yanayi tunda dai in bayani zai yake faɗa nema, ya eh.
ce yana neman kaza eh sai kun bashi kuma ba za ku ce da shi dan me isa za a baka ba ba kuma ma za ku kore shi ba ma tunda ke ga abin da ya kashi ya zo da wata manufa yana son a bashi bayani saboda idan yana son ya san albashin da kowa yake dauka tilas sai an zauna an ware an bashi ɗaya bayan ɗaya a ce da shi ga albashi wani ga abin da yake dauka wani ga abin da yake dauka kuma kamar yadda nake daɗin nanatawa Mm.
ba za ka ce da shi wai kai me za ka da wannan albashin ba baka da wannan ba ka da wannan hurumin kuma zai iya gaya maka wallahi haka kawai nake so in sani ba abin da zan yi da shi haka kawai saboda jin daɗin kaina nake son in sani Mm.
saboda kuɗinmu ne Mm.
kuɗin al'umma ne ai shine demokrasi din To.
saboda haka duk wata kuma kwangila Mm.
da aka nema a wannan ma'aikatar to fa dole ka tanaji waye da waye suka nemi wannan kwangilar kuma da waye da waye aka bawa kuma nawa aka kashe a wannan kwangilar yaushe aka fara aikin yaushe aka gama kai kenan da kake kai ma'aikata.
oga din ba Eh.
ai akan oga din muke To, na'am.
shi mai bada bayani Mm.
an ce sai ya tanadi duk waɗannan abubuwan Na'am.
wancan sashe na farko Mm.
ya tabbatar maka da huruminka na cewa tilas ne a baka bayani yancin ka kai yancinka ne a matsayinka na ɗan Najeriya Na'am.
sashe na biyu kuma Mm.
sai ya jawo kan shi oga wanda zai bada bayani to oga Mm.
ga fa abubuwan da ya kamata ka tanada saboda mutumin da yake a sashe na farko zai iya zuwa ya nemo wayannan abubuwan to shine aka ta lissafa masa shine ce da kai hadda albashi Mm.
da ranar da aka fara daukan aikin kowa da ranar da in ka ga dama ma ka ce kana son ka san yaushe zai ritaya illa iyaka ya ce to ai kaga mu dai ba mu ba mu san ranar da mutum zai ritaya ba amma mun san ranar da zai fara aiki Mm.
kuma an ce shekara kaza ce zai yi akan aiki kaga kai kai kuma sai ka lissafi ka ga yaushe ne zai To.
zai ritaya Na'am.
to duk wannan abubuwan Mm.
sai ka riga ka tattaro su kamar yadda nace kwangiloli ma Mm.
kuɗi da aka aiko muku da shi an turo muku da wasu kuɗaɗe Mm.
wanda yake uh, ba sa daga cikin abin da gwamnati ta tsara muku Mm.
to amma kamar a ce World Bank bankin duniya ko dai wata USAID wata kungiya haka mai zaman sai ta kanta ce mai zaman kanta sai ta ba za ta turo muku kuɗi Yeah.
to idan dai za ta turo muku kuɗin duk da dai ita mai zaman kanta take Mm.
amma za ta turo muku kuɗi kuma ku gwamnati kuke wa aiki Mm.
to dole ku faɗi ai da wane da wane da wane sun ba mu kuɗi Mm.
ko da dangote ne yanzu ya bushe iska ya ce ya ba ku miliyan ɗari Mm.
to sai an faɗa an ce dangote ya bada miliyan ɗari kuma sai an ajiye shi sai wanda sai an ajiye bayanin da shaida To.
kuma in na zo zan iya zuwa a matsayina na dan adam in ce ina son in san wai shin dan wata nawa ya baku dan na ji a jarida an ce ko kuma na ji a rediyo na karanta a jarida an ce an baku naira miliyan ɗari amma ko da na ji oga yana bayani sai ya ce ya ce min naira miliyan hamsin saboda haka ina son a a- a faɗakar da ni wai shin me gaskiyar lamarin Eh, idan oga ya ce a'a ai yadda ka ji an ce hamsin din Eh.
hamsin ne Eh.
ba ɗari ba yawa to mutum sai ya ce ina son a bani takarda Mm.
daga dangote wacce ta nuna nawa ya baku kuma dole a ɗauko takardar nan a nuna masa amma ba zai iya zuwa wajen dangote ya tambaye su ya ce nawa kuka ba su ba tunda shi zaman kansa shi yake.
zaman kansa yake yi Mm.
amma in dai kuɗi suka fito daga inda ake zaman kai suka ga inda gwamnati Na'am.
na hurumi ne na gwamnati to kana da yancin ka san nawa ne ya shiga To, na'am.
saboda haka zaka iya cewa dole sai an baka takardar Mm.
da dangote ya rubuta cewa ya ba da kaza Na'am.
dan ka gani ka gane wa idanka Na'am.
to kaga duk ire-iren wannan abubuwan so idan duk kai wannan bayanin kai kai duk ka tambayi wayannan abubuwan Mm.
ka ce kana son a baka wannan bayanin Mm.
to doka a wannan sashen din ta tanadar da kwana bakwai a baka su duk bayanin da ka tambaya dole a baka bayanin a kwana bakwai idan bayan kwana bakwai aka hana ka Mm.
to kana da yancin da zaka kai shi oga kara na kin baka wannan lakin baka bayanin cewa ya hana ka bayani Mm.
akan kasafin kuɗi ko akan ayyukan da yake yi wanda kuma wannan ayyuka yana yi ne don jama'a Mm.
don ku ake yi to ya hana ka bayani saboda haka zaka iya kai shi kara To, malam kafin ka ci gaba a, mu ɗauka mutum ya je ainihin neman bayanai kuma watakila bayanan suna watakila da yawa kuma ya zama to shi wanda bayanan suke karkashinsa ba zai iya ba da wayannan bayanan a tsakankanin wannan kwanaki bakwan ba duk da hakan kana da yancin kai shi kara sai ka bayani sai ka bashi abin da za ka bashi ka ce akwai ragowa ka sake dawowa lokaci kaza zan baka ragowar sai ka dawo ai abin da ake nufi bayan kwana bakwai sai ya zo ice na zo in karɓi wannan bayanin da na gaya maka ina so sai aka ce ai oga bayan nan saboda kanin kishiyar kakarsa ya mutu a ƙauran na moda ai sun tafi da na'iza hanyar ba su dawo ba saboda haka wata ce ba za su dawo jiba sai ka dawo kaka ce kai aiko yanzu yanzu nan kuka yi sabani to wallahi oga ya tafi ilori kuma eh, saboda za a je a kai kayan abin nan za a je a kai kudin aure mm, na wani abin nan jikar babarsa mm.
haka dai ai ta walawala Ai, ta da kai ai walagigi ta- da kai eh.
ka sake dawowa Mm.
to idan ka fuskanci cewa akwai yawo da hankali akwai yawo da hankali sai ka kai kara to ka ce kana karar oga saboda ya riga ya hana ka bayanin da ka tambaya bisa doron doka wacce kuma doka ta baka wannan yancin mm, idan ko bayanin da kake nema yana da yawa kamar misali kana son a baka wani bayani da ya shafi makarantu mm, wanda kuma makarantun nan Mm.
suna da yawa mm.
to ba za a iya tattaro su ba saboda karin ma yanzu da ba mu da kwamfuta da za a ce ministro- ministocin duk suna da kwamfuta komai a cikin kwamfuta yake Mm.
garau-garau ake zo ake zaro bayanin a cikin failin kabinet da sauransu Mm.
to ai kaga za a buƙaci Mm.
wani ya tashi ya je ya binciko da sauransu sosai ko kuma ba ba aikinka ne kai mai neman bayani ka ce wai za ka ba da kuɗin a Kuɗin tafi mota ko- a tafi eh, kuɗin mota a tafi wai wani guri a a nemo ba nemo mm.
su ai ana ba su wato kuɗi sisin ka ba zai ciwon ko kai ba.
kaɗan ai ana ba su kuɗi to ana ba su Mm.
kuɗi kai hatta da photostat ma su za su yi maka ai kai Na kawai bayanan.
zuwa za ka yi kawai a miƙo ɗauko shi a takarda a baka kawai baka da wata wahala Eh, idan su suna da or- ba sa- za su baka original ɗin ba to sai su yi photostat Na.
sai su sai su to gashi to kuma ina kuɗin photostat ɗin zai fito Mm.
daga cikin kuɗaɗen da ake ba su saboda haka idan s- gwamnati tana wa- wani bangare na gwamnati na son ya ingantar da wannan sai ce to saboda ba- bayanin da za a tambaya a wurinmu Mm.
muna son a ƙara mana kuɗin photostat Mm.
da kuma kuɗin takarda Mm.
saboda idan mutum ya zo ba sai mun ci ce je ya dawo ya je ya dawo ko kuma mu bashi sirrin mu ya tafi ya je ya yi- ya yi wa baya da ya photostat ba a'a ya zo Mm.
nan gurin mu yi masa photostat sai mu bashi amma ba zai biya ba To a na mai sauraro kada ka sha'afa kana sauraron shirin jarida da jama'a ne a inda muke tattaunawa da shehin malaminmu Farfesa Abdullahi Uba da mu akan dokan nan ta 'yancin neman a, bayanai kana iya bayyana ra'ayinka a kan lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shida biyar biyu takwas ɗaya biyar biyu takwas zan maimaita sifili takwas sifili shida biyar biyu takwas ɗaya biyar biyu takwas saƙon katta kwana wato sms ba kira ba a dakace mu.
soyayya hakin cikin ruwa da bara zaman cikin wuta ya za a yi daɗin cikin uwa labarin dare na kiɗuwa ku sani komai da shakuwa amana da karbuwa Soyayya hakin cikin ruwa, dabara zaman cikin wuta, ya za a yi daɗan cikin uwa. Labarin dare ake yawa ku sani komai da shakuwa, amana da karɓuwa.
banga tana da lafiya ba ko balle in zaman jira Ah, zama da masu yaudara ne iko ko zaman shiga tara ah, In ko irin haɗin faɗa ne, kun ga ku bar ni in cira.
ah, Zama da mara lafiya, mm, ko ko a tura tafiya, mai kyan hali da mai niyya.
mm, Kun ga ashe zagon ƙasa kamar zaman faɗa rashin farin sani ne.
ah, ah.
Allah shi ba mu lafiya. Mm.
Soyayya hakin cikin ruwa, dabara zaman cikin wuta, ya za a yi daɗan cikin uwa. Labarin dare ake yawa ku sani komai da shakuwa, amana da karɓuwa.
marabanku na'am professor to sashe na uku sai kuma ya daɗa fito da bayanin dalla dalla wai me ake nufi ma da bayanin da kake nema wato information din abin sanarwar abin bayanin da menene suka ce duk wani abin da aka rubuta shi ko da kwamfuta ko da takarda ko da typewriter in dai a rubuce yake to abu ne na gwamnati kuma na gwamnati ne to yana daga cikin hurumin abin da zaka tambaya ka ce a baka bayani a kai ko menene in dai a rubuce yake saboda gwamnati ba ta aiki da da da, da lafazi kawai so ba za a zauna a ce ai an aiwatar da abubuwa da, da magana ba baki, eh.
da baki ba Mm.
dole ne zamanto cewa a rubuce yake saboda haka duk wani abin da yake ya- a rubuce dole a baka tilas ne a a rubuta maka shi kuma idan an rubuta shi to za a baka sannan sai dokar ta tanadi mutumin da bai iya rubutu ba sai ya shigo ya tambayi oga ya ce yana so amma shi bayani abinda oga zai gaya masa ya ce da shi wannan abin da ka faɗa ka ce a yi maka bayani da kai dole sai ka rubuto ka ce kana neman bayani tunda aka dokar ta tanada Eh.
Mm.
shi kuma mutum yace ani ban iya rubutu ba to dokar ta ce shi oga shine zai rubuta abin da shi mai neman bayanin zai yi Ah, da kansa da kansa application din Eh.
na zo ina son a gaya min me albashin kwamishina Eh.
ko kuma me albashin kwamina sakatare to ina takardar na neman wannan bayani Mm.
ni ban iya rubutu ba to shi kenan zauna kai oga kai zaka rubuta zuwa ga oga to ina neman bayani akan albashin famanan sakatare eh sai ka mika masa ka ce ko ya sa hannu ko ya dangwada dan yatsa eh to idan yayi sai ya miko maka to kaga ya kawo application kenan Da To kai kansa.
kuma sai ka dauki bayanin sai ka bashi ko da bayanin a kankin kanka ne kwarai da gaske haka dokar ta tanada na'am haka dokar ta tanada Na'am.
saboda haka tilas ne ya zamanto cewa abinda duk gwamnati za ta yi Mm.
ko kuma abinda bayanin za a bayar a rubuce yake to malam ya za a yi da mutane masu bukata ta musamman misali ko makaho din kamar yadda aka faɗa ko kuturu ko wanda kurma ne tunda su ma 'yan najeriya ne kuma suna neman bayanai watakila ya ya kamata su kuma a yi don biya musu bukatunsu ai misali kowane ne ai dokar ce ta yi komai zurfin ilimin ka komai rashin zurfin ilimin ka Mm.
kana da yancin da zaka tambayi wannan bayanin Na'am.
idan profesa ne kai Mm.
ko tangogo ne kai Mm.
ko gangaren ne kai ko ma dai ne mai kake ji da shi na'am zaka zo ka nemi wannan bayanin to idan kolo ne kai eh, inda ka baligi ka- baligi ne ka kai mallaki ka mallaki hankalinka na'am ko kuturu ne kai ko makaho ne kai ko kurma ne kai ko ma dai wata irin nakasa kake da shi ko ta kwakwalwa ce ko ta mecece ne in dai har ka mallaki hankalinka kana buƙatar a baka bayanin Mm.
to dokar nan ba ta yi wani iyaka ba ta yi wa kowa hijabi ba kawai kowaye zai iya neman wannan bayanin kuma dole dole dole a bashi ba za a yi masa walagigi ba idan aka yi walagigi da shi aka ce ba za a bashi ba to zai kai kara Mm, to malam a baya ka yi maganan mutum ko da a buge yake Ai, mu ɗauka wayan nan wayan da ake cewa 'yan jagaliya na siyasa ɗin nan kaga sun je waje ana dukan su ko a kore su ko a hana su shiga Ah, watakila yawancinsu dai za mu iya cewa ko wasunsu dai bukata ce take kai su ko maula watakila Ah, su ma irin wayannan suna da wannan dai 'yancin watakila suna ai cikin ba wannan dokar ba ta yi kowa ya ba ta ba ta kyale kowa ta ta yi duk wani inda dan Najeriya ne Mm, ai idan an hana ka shiga guri ana hana ka shiga guri ne saboda ana ganin zaka kawo tarzoma a gurin zaka kawo da tashin hankali idan ka je guri ka kai takarda ko kuma baka kai takarda ba ma ka je ka ce kai bayani kake son kai mai gadi bai sai hana ka ba to idan ya hana ka to yana ɗaya daga cikin wanda zaka kai ƙarar To.
su cewa na zo zan ga permanent secretary mm, don in nemi bayani a bisa dokar da aka kyale min in yi mm, amma mai gadi ya hana ni in Mm.
shiga mm.
saboda haka ka kana da yancin da zaka yi ko dan sanda ya tare ka Mm.
yace ba za ka shiga ba wannan duk ba za su hana ka ba To.
dole ne a kyale ka ka shiga ka je wajen oga ka yi ka ka ce kana neman bayani kuma wannan bayanin dole a baka shi To mai sauraro duba da yanayin lokaci ina ga dole a nan za mu gintse wannan shirin amma ba nan ne ainihin karshe ba Ah, kuma muna fatan Profesa zai samu lokaci nan gaba ya ci gaba da feɗe mana wannan ainihin wato doka kenan ta Freedom of Information Act. Profesa muna godiya.
alhamdulillah a madadin jagoran shirin ahmad tijjani lawal sai wadda ta shirya shirin nafisa murtala ahmad ni da na gabatar murtala iliyasu a ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh